wanda zakurahu na ambata a nan ma zakurahu ne abinda shamsu ne da muna halakka da ambata في تاريخه a cikin tarihinsa في ترجمة الملك a المؤلف cikin tarjima sarki wanda yake abin girmamawa أبي سعيد shine abi sa'id مزفر الدين muzaffar dini صاحب الإربين sahib sahib irbin نعم daga باحتفاله yadda yake taransa في مولد النبي a cikin mawalin annabi sallallahu alaihi wasallama قال رحمه الله yace Allah ya ji kansa بعد أمنه بحسن السيرة bayan ya yabe shi da kyawawan taduni وفعل da الخيرات aikata alkhairai
أما احتفاله بمولد النبي amma taronsa saboda mauludin manzala sallallahu sallama innal wasfa cewa ne wa sifantawa ya kasuwa ne ihadatu bihi yana takaita daga kewayewa da shi لكن ذكر طرفا za منه sai dai za mu ambaci dan sashi daga cikinsa وهو shine أن أهل البلاد cewa mabota garuruwa كانوا قد سمعوا kar سمعوا sami wobi husni itiqadi yaqiqa sun kasance sun ji kyawun kyakkyawan itiqadinsa a cikin sha'anin maulidi فكان في كل سنة يصل إليه من البلاد ya kasance a cikin kowace shekara yasilu ilai yasilu ilai min albilad yana saduwa zuwa gare shi daga garuruwa alqariban wacce take kusa daga Irbil مثل kamar بغداد Bagdada da والموصل Mosul da والجزيرة Jazira da والسنجاب Sinjar wani Sibin da والنسيبين Nasibin وبلاد الأجم da kuma garurukan waɗanda suke ba Larabawa ba وتلك النواهي da da wancanan a wancan watinkan nawa'i da hi da kuma wancanan ka wa- wato bugubuwa خلق كثير من الفقهاء wato madoto wannan shine ba da muktaran ko halqun kasirun da wato halitta mai yawa jama'a da yawa daga fakihai والصوفية da sufiya da da jama'a sufawa wal والقرآن wa'azi da masu wa'azi والقراء da ba da mahad da makaranta والشعراء da mawaka ولا يزالون ba su gushe ba suna saduwa min al-muharram tun daga watan muharram إلى أوائل شهر ربيع har الأول zuwa farkon watan rabi'ul awwal ويتقدم muzaffaruddini bi nasbi qubabin wa- ba ba ba shi muzaffaruddini yana yana yana umarni da akakkafa a wato hemomi a da akakkafa rumfuna min al-hashim da daga itace ku- كل قبة kullu qubbatin arba'un aw hamsi tabaqatin kowace ana mata rufi rufi guda guda guda hudu ko guda biyar wanzar idan ya shiri da kubbatan ana ana ana wato ana kafa gwargwadon da ba kubba 20 wa aksara ko mafi ko ko fiye da haka منها قبة له a ciki daga ciki akwai tasa kubbar والباقي للأمراء sauran kuma ta sarakuna ce وأعيان da دولته ma'aikat da ma'aikatan daularsa لكل واحد قبة wajen kowanne yana da kubbarsa فإذا كان أول سفر idan farkon watan safar ya kai- ya kasance زين تلك الإمامة sai su sai su kawata wannan lemomin بأنواع da الزينة dangogin ado a wacce take mafificiya المتجملة abar wato abar kawatawa وأقلوا في كل قبة جوفا don من الأعداء kwaminan azartowa a cikin kowace kowace kumba suna suna kafa wato tebura ana sa ana ana sa mumbararruka نعم وجوكا mina minar a gani na daga mawaka wa jokan da kuma wasu tebura da wato wato wani sashen ana sa wani sashen min albabil khayali daga ma'abota wato a- a- da a wasan kwaikwayo ba- masu zuwa da irin nau'i nau'i nau'i na na shirye-shirye نعم ومن أصحاب الملاهي hakanan kuma daga ma'abota kiɗe-kiɗe نعم ولم يتركوا طبقة min tilka tabaqati ba sa barin wani rufi daga wancanan ka rufe rufe حتى رسم حتى da رسم dubiya haji wa gawo har sai sun jajje har sai sun jajjera wato wa- wato kayan amfa kayan da za a yi amfani da su wa ونبل ɗaunin da kuma wato kayan kiɗe-kiɗe معايش ko kuma ko ko- ko kuma waɗiyar- waɗiyar- waɗiyar ma'aishin nasi da kayan am da kayan wato amfani na mutane da kuka ka- kowanne za duk abubuwa na amfani na na rayuwar mutane نعم duk za a jajjera a ciki نعم من تلك الإمكانيات Musulunci tun daga wannan mudda وما ب- وما بقي لهم shigulun ba su da ba su da wani shagali illa ta faro juwar daura ne sai ko shiga da fita alaihim akan waɗannan mutanen wato masu suna suna dudduba bukatun suna suna gyaggyarawa وكانت الجبال منصوبة min babil la- bil bil من qal'ati باب ال- qal'ati wa'annan lemuka sun kasance ababen kakkafawa tun daga ba kofar guri da ake ce masa qal'a إلى باب haniqati الحائط haƙi zuwa kofar guri da ake ce mata haniqat المجاورة almujawarati lil maidan wacce take kusa da gurin وكان مزفر الدين muzafar jin ya kasance ينزل كل يوم yana zuwa kullum بعد صلاة العصر bayan sallar la'asar ويقف على قبة قبة kubbacin ya ziyarya wato ya shiga ko ya shiga kubba kubba إلى har آخرها zuwa ƙarshenta ويسمع غناءهم yana jin irin yadda suke yabbansu ويتفرج ala على hayalati ala hayala- hayalatihim yana shiga a bisa wato hay- hayalatihim irin shirye wato wato irin nau'in nau'in shirye-shiryensu da suke yi وما يفعلونه da من da dukkan القرآن abin da suke aikatawa fil kibali a cikin wannan kubbobin ويبيت في الخال في الخال yana kwana a guri da ake ce masa harikat a cikin harikat wani wani sama'a ya yana yana aiwatar da ji a cikin ta ويركب a kiba salatu subi yana hawa bayan sallah asuba نعم ita sayyidu yana tafiya farauta ثم يرجعوا إلى إلى ila salati sannan ya dawo zuwa qal'a qabla zuhri gabanin sallah azhar هكذا يعمل haka ne yake aikatawa kulla yaumin kowace rana إلى ليلة المولد har zuwa daren maulidi كان يعمله سنة sanatan fisamini wata shekarar yakan aikata wannan ne a cikin wato a- a- wato a cikin kwata ta- takwas daga watan maulidi وس- وس- وسن- وسنة wasanatan wata shekarar kuma yana aikatawa a cikin wato ta kwana goma sha biyu لأجل الخلاف الذي فيه Eh, saboda akwai saɓani dama cikinsa waɗansu sun tafi akan cewar ranar takwas ne waɗansu kuma sun tafi akan cewar sha biyu ne فإذا كان قبل المولد بيومين idan a kwana biyu ya rage kafin maulidi أخرج من ال- من ال- birewar bamari sai ya fito da wato wato raƙuma da shanu da ولجنبه tumaki شيئا ya كثيرا fito da su masu yawa زائدا عن الوسط albasit ya wuce a kirga وذبحها bi jami'i ma inda hu ما عنده ma inda hu ya korewa wato wato ya hada ya tura ta da baki ɗayan abin da yake gurinsa mina da mina dubuli daga kayan kiɗa والأغاني da mawa da da waƙoƙi والملاهي wal wal malahi da nau'o'i irin na na wato tsare-tsaren da suke حتى تلبها إلى الميدان hatta ya ce ya ilal maida da har tsazo da ita zuwa wannan guri ثم يشرعون في sannan نهرها a ringa yanka ta وينسبون inda da budura a- a kafa tukwane ويطبخون a ranar ranar mutarifa a daddafa kayan abinci masassaɗiya فإذا كان ليس المولد idan daren maulidin ta kasance من السماء ga samilar sama'ati sai a aika wa- wato wato wa'azozi wato aba- ababen ji بعد أمثل المغرب ba da an yi salliyar magariba bayan ya sallar magariba an kar'ati a kal'a ثم ينزل sannan kuma ya taho wa bai da ya dai min al-shumul ila mushtahilati shay'un kasirun akwai akwai akwai fitulu fitulu masu yawa a barba ababen kunnawa a gabansa وفي جملتها شمعان yin akwai a a cikin a cikin a cikinta akwai waɗansu fitulu أو أربع na wa wa wa arba wa ba no wa arba wa ashikin da kuma waɗansu dogwayen fitulu fi zalika a cikin wancan ranka من الشموع na na daga wato dogaye daga su ba almauki biya ce wacce aka tarare ta dan taro التي تحمل كل allati واحد tuhumalu كل واحدة kullu wahidatin minha ala bagalin wadda ake dora kowace ɗaya daga cikin ta akan alfadari حتى تنتهي hatta yanta iya ya yanta iya ila al-ha'iqa haliqati hayyazu wa hayyaz ishi tike wuri da ake ce masa haliqat فإذا كان tabiya ta yawmin maulidi idan ranar maulidi safiyar ranar maulidi ya kasance أنزل الحلاء حلاء ala sai ya بالقلعة sai sai sai ya fito da tutoci daga qala'a ila haliqat zuwa haliqat على يد على يد أحد صوفية ala da ya sufiyati a gaban wato wa- to jama'a sufawa على da يد kulli shasin minhum kabisa a wato a hannun kowane ɗaya daga gare su su suna jere kulla wahidin wara al'akari kowa wato kowane ɗaya na bayan ɗayan ya ba ya fito da litaho da mu- a wato mutu abubuwa masu yawa daga wancananka لا أتحقق adadin أبدا ba zan iya kawo adadin su ba ثم ينزل إلى sannan الحانقات ya sauka zuwa hanika tattali وترتمي wani ana da والأعيان ba sa'u ma'aikatansa da da da da da da shu- da- da sarakunansa da shugabanninsu duk su haradu طائفة da كبيرة jama'a ne yawa daga mutane وينصب الكراسي a kursiya a- a- a- yawa a kafa kuja a kafa kujeru lilwa azu da masu wa'azi وقد نسب للمظفر wa الدين kan musiba lil muzaffar dina hakika an kafa wata kujera ga rahab خشب baraja shawa wato matattakala matattakala ta itace gare shi له شب أبي shababe ku akwai zobuna gare shi wato an kekewaye su da da sarƙoƙi إلى الموضع الذي فيه الناس a yi zuwa gurin da mutane suke cikinsa والكرسي da wannan kujera وشبابي da wannan sarƙoƙi da wasu da wato da wasu sarƙoƙin نعم للبرج أيضا ga matattakalin kuma نعم إلى ilal maidani haƙi zuwa wannan fage هو ميدان shi كبير fage ne babba في ذات الاتساع a cikin a cikin matuƙar yalwata ويجتمع فيه yin jindu wato ba wato sojoji su haɗa cikinsa ko kuma rundina ta haɗa cikinsa ويؤررهم ذلك النهار ya ya zo gare su a wannan a wato a wannan a wannan a wannan a wannan a wannan wuni وهو تارة يزول إلى أرض الجند shi wani lokacin ya ya duba zuwa wato fa- wato wato fadin wannan rundunar نعم tare ilan nasu wani wani lokaci kuma yana duba zuwa mutane wal wa'azi da masu wa'azi ولا زال baya كذلك gushewa kamar haka حتى فرز الجند har sai rundunar ta wuce min ardihim min wato min ardihim daga bujurarsu wato ana yi kamar fareti kamar fareti kenan ake نعم وهو سيأجمع yawa yadda yana kallon fareti yana karɓar fareti daga sojoji نعم kuma yana kallon mutane da suke a gurin نعم فإن ذلك yayin na ya na الميدان sumada filmaida filmaidani wato sumada zai zo a cikin wannan wannan wannan fagen نعم نعم wato wato للصحابي zai gabatar da zai zai- zai gabatar da wato nau'o'i na kayan na- na ka- na kayayyakin na kayayyakin amfani a wannan wato a wannan fagen للزعاليك lissa lissa aliki ga mabu- ga mabukata ويكون سمادا آما ya zai kasance wato wato kayan amfani ne na gaba daya فيه a من cikinsa الطعام na da'ami daga daga- wato akwai a cikinsa daga amfani daga abinci والخبز da da wato da ƙurrasa shay'un kasirun mai yawa la yu'allu da ba za a iya kidaya shi ba ba za a iya sifanta shi ba ويمد سمادا sariya sannan kuma a kawo kayan amfanin su kawo na biyu بالحانقات a a wato a cikin hanikat a wannan a wato a wajen hanikat للناس da mutane almutane na baki daya wato a wajen wannan taron indar kusi a nan a wajen wannan kujerar وفي مدة وفي مدة الأرض yayin da ake kawowa وأذن وأذن wa wa'azal wa'a- wa wa'azal wa'azu masu wa'azi kuma su yi wa'azi يطلب واحدا واحدا ana neman su ɗaya bayan ɗaya من الأعيان daga shu- wato daga shugabanni والرؤساء da shugabanni da sarakuna والوافدين da masu zuwa لأجل هذا الموسم saboda wannan taro ممن قدمنا da man kaddamna zikira da wannan muka gabatar da ambatan sa min alqur'ani daga maluma wal والقرآن wa'azi da masu da masu wa'azi wal qur'ani da makaranta da mawaka ويخلق على كل واحد منهم da da waya ka waya ka waya kala'u ya je a kusa kowane kowane guda daya ko kowane ɗaya daga cikin su ثم يقوم إلى مكانه sannan kuma ya koma zuwa zuwa bigiransa wato ana bi ana gaggaisawa ana ana karɓar gaisuwa نعم، شيء ya يخلق.
kewaya su eh sannan kuma sai ya koma zuwa gurinsa نعم.
bai za ta kamala zalika idan wannan ya cika baki ɗayansa حمد السماء na da sai ya kuma wato a kawo kayan amfani وحملوا منه a ɗauke su da ɗauka hamalu hamalu minhu a ɗauke a ɗauka daga gare shi kuma liman ya kawuta ayinu alal hamli zuwa wanda shi wato wato wato yake ya cancanta a ce an ɗauka an bi shi da shi ila darihi zuwa gidansa ولا يزالون على ba sa ذلك gushewa bisa haka إلى العصر haƙi zuwa lokacin az- al'asar أو بعدها ko kuma bayan la'asar ثم يبيت تلك ya الليلة tauna ka sannan kuma ya kwana a wannan dare wato wannan dare a- a cananka وعمل السماء سماعات sa su gabatar da wa'azozi ko kuma ababen ji ila bukuratin haƙi zuwa safiya هكذا haka ne أنا أقول.
wato haka ne haka yake yi koyaushe fi kulli sanatin a cikin kowace shekara وقد لحسنا حقيقة.
سورة الحال haƙiƙa mun ta mun rairayo wato yadda halin gurin yake لأن الاجتزاء ya يقول ɗin domin bibiya ya ɗudu zai tsawaita zai tsawaita فإذا فرغوا من idan suka هذا gaba المسجد daga wannan taro تجهز كل إنسان sai kuma kowane mutum ya ya- ya shiri zuwa komawa garinsu فإدفع لكل شخص شيئا sarki ya kawo ya kawo abu kyauta mai yawa ya bayar mina- mina- wato daga daga abinci zuwa kowane mutum daga cikinsu انتهت عبادة ابن الكرخانة Ira ibara ibn karhan ya tike نعم وذكر العلامة
اللهم صل على سيدنا محمد